أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wanda littafi mai albarka riyadus salihin min kalamin sayyidil mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tada bi hadi wa istana bi sunnati. Kan mu mance yau muna 25 ga watan jumada thaniya hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na da 1443 wanda ya daidai da 28 ga watan daya miladiya na da 2022 har yanzu muna cikin babu ta'zim hurumatul muslimin wa bayan huquqihim wa shafaqati alaihim wa rahmatihim babi wanda yake bayani girman girmama alhurman musulmi da bayanin haƙoƙinsu da kuma bayanin tausaya musu da musu rahma sati da ya gabata mun tsaya akan hadisin abu huraira radiyallahu anhu inda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala haqqul muslimi ala muslim khamsu raddu salam wa iyadatu al-marid اتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس متفق عليه kanshi ne za mu tashi ko kinan bayan mun karanci hadisin Anas dan Malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi kala yace la yu'minu ahadukum annabi nabi sallallahu alaihi wasallam kala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu ma yuhibbu li nafsihi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku bai yi cikakken imani ba nan ba kore imanin asalin imani bane ba kai ana nihin cikar imani kamala ta imanin da aka so bawa ya kasance a kan shi bai yi cikakken imani ba har sai ya sowa kan shi dan uwan shi musulmi abin da yake sowa karan kan shi a nan ne idan ya kasance haka to sai a ce wannan mumini ne cikakke ka sowa ɗan uwanka musulmi alkhairin da kake sowa kanka kuma ka kiwa ɗan uwanka musulmi sharrin da kake kiwa kanka sami قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما ka rinjayar da ɗan uwanka iya matsayin zalimi a zalimi na lokacin da kaga zai zalunci ka hana shi ka hana shi wannan zalunci wannan ka taimaka mashi ka tsame shi daga cikin musiba au mazluman kuma ka taimaka wa ɗan uwanka musulmi wanda aka zalunta ta ɓangaren kana da ikon da zaka ka kwato mai haƙƙin shi ka kwato mishi kana da ikon hana a zalunce shi ka hana shi faƙala rajulun ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ansuruhu idza kana mazluman ara'aita in kana zaliman kaifa ansuru zala sallallahu alaihi wasallam ba ni labari na sani dai idan na ya zamanto zalunta shi akai zan iya taimaka mai ta bangaren kwato haƙƙin shi to ku ba ni labari idan ya zamanto shi ne azzalumin yaya zan yi kala tahjuruhu aw tamna'uhu min az-zulm ka kange shi ko ka hana shi daga wannan zalunci fa inna zalika nasruhu wannan ka taimaka mashi rawahul bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi idan za mu tashi kan hadisin abu huraira radiyallahu anhu قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi yace lalle manzon Allah wanda sirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi yace haƙƙin musulmi a bisa ɗan uwan shi musulmi guda biyar ne wannan adadi na biyar ya zo ba babi bane na hasab domin mun samu wasu hadisai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dada haka nan to galiban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya ambata adadi su tari ya zamanto na iya lura da matsayin mai tambaya ko halin da ake ciki shi yasa malamai suke cewa adadi ba abu ne wanda za a kafa hujja da shi a nan a irin wannan abubuwa na farko raddu salam mai da mai sallama idan ya ma sallama matsayin shi musulmi dole ne kame da wannan sallama wa iyadatul marid nan musulmi da kafiri zai ma sallama za ka saurara ka ji wace irin sallama ce in ya ce assalamu alaikum to kana iya cewa wa alaikum assalam amma sai ka saurara da kyau don in ya ce assalamu alaikum ko alaika sai ka ce wa alaik a nan baka ce wa alaikum salam malamai suka kawo hujja da fada Allah madaukaki fa idza qayyitum bi tahiyyatin faraddu bi ahsani minha أو ردوها أحسن منها أو ردوها نعم أما كي idan kafiri ne to baka fara mai sallama kirista ne bai yahudi ne baka mai sallama baka fara mai sallama kamar yadda mazala sallallahu alaihi sallama ya yi fadi kamar yadda zai wannan haƙƙi na farko ba ta za mutum ya ma ce ya ce ma assalamu alaikum baka ce ba yawwa sannu gaishe ka a'a ya ma sallama ne da abin da ya yi albarka iya nema ma gafara da rahama ubangiji da jinkan Allah maɗaukaki sai kuma ka ce yawwa barka kuma tahiya ce wadda sallama ce gaisuwa ce wadda gaisuwa yan aljanna ce wa tahiyyatuhum fiha salam ko ina ka ji salamun alaikum salamun alaikum assalamun alaikum au assalamu alaikum haka mala'iku suke musu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afshu salama bainakum ku daidaita sallama tsakaninku shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koyami da wannan hadisi suna tahiya tare da wata itaciya ta shiga tsakaninsu sun gabe sai wannan ya wawancin sallama saboda falalata na'am wa iyadatul marid da ziyartar marar lahiya shi ma wannan haƙƙin musulmi ne akan ɗan uwan shi musulmi ɗan uwanka musulmi baya da lahiya ka san shi baka san shi ba ka je ka kai mai ziyara ka je ganin shi kuma da nihin yi mishi addu'a ta Allah maɗaukaki ya warkar da shi kuma da tunatar da shi da tuba da yawan istighfari kuma ziyartar mara lahiya tana da ladubba ba a yawaita magana a wajen inda aka je rishin lahiya Allahumma sai in an lura shi mai rishin lahiya iya son hira na hira ba taka bace ba haka kuma ba a tsawaitawa ka je ka gaida shi ka mai addu'a ta so ka tawo haka kuma dole a kiyaye mai zuwa wajen rishin ganin rishin mara lahiya dole ya kiyaye lokuta nan ba ko do lokaci bane ba zai je iske mutum wanda baya da lahiya akwai lokutan da wanda baya da lahiya iya bukatar hutu ko kwana baka zuwa ka kuma ka je dan Allah ba dan saboda kakkaje ba a ce mutum ya tashi ya ce ai wani ko zuwa bai je bai gani a za ka je ka je dan Allah saboda addini ne wattiba'ul janaiz haqqi na uku bin gawa a binne ta wannan kuma sakamakon duk wanda ya bi gawa aka binne ta iya da lada matsayin kirati kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka ai aka mata sallah da kai ka mata sallah ka je ka binne kana da kirati guda biyu aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene kirati yace kwatamcin dutse Uhud duba ka ga girman lada sai dai zaka ga sakaci na musulmi ko da yake alhamdulillah yanzu mutane sun fara ganiya zaka ga wajen jana'iza wajen mutum 200 300 400 amma da kyal zaka samu mutum 20 ko 30 yayi wa ya bi aje ayi sallah awa mamaci sallah shi kuma sallar wannan tana amfanin shi kuma kai ma tana amfanin ka mun kana nemawa dan uwanka gafara ne da rahma kuma kana yi mala'iku suna suma suna suna cewa kana da kwatamci walaka mithlu kana da kwatamci abin da ka dora ka roƙa wannan wanka musu na'am wa ijabatu da'wa da karba gayyata amma nan malamai sun takaita wasu malamai sun ce ana nihin gayyata ta aure angwanci wasu malamai kuma sun haɗaɗa suka ce dukkan kowace irin gayyata ce sai dai idan an samu wani abu na saɓan Allah maɗaukaki to wannan ka samu ka kaƙi zuwa ko kuma kana da wani uzuri babba wanda zai hana ka amma in ba haka ba to ka saɓa Allah a rashin karɓar gayyata wannan domin haƙƙi ne na ɗan uwanka musulmi kuma ya nema ka bashi baka bashi ba wa tashmitul atis da mutumin da idan yayi atshawa yace alhamdulillah sai ka ce yarhamukallah wannan nema mai rahma da zaka yi shi ma wannan haƙƙin shi ne muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi na'am a abin da ya zamanto na sunna ne wanda shari'a ta yarda taron suna al'ada ce ba malamin da zai zo ya ce ma ga babi na taron suna babu shi ko babi na sadaka kwana uku ko sati ko shekara ko wata ko arba'in babu alaikun salam ha? yau hakika ya yi maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tara mutane shi addini tushe gare shi duk abin da za ka yi a addini ana bukatar ka kawo hujja daga alkur'ani ko suna maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ko aiki na sahabbai to babu wannan babu wancan kuma matsalar inda take inda ma mutane sun bar abin al'ada da alhamdulillah addini suka dauke shi ina sai zaman to bid'a ce dan zo na gani yake dan baka je taron suna ba ko baka tara mutane aka yanka suna ba kamar ka huta daga addini sai bar abin da yake mai muhimmanci a cikin addini bai kula da shi ba amma kuma irin wannan sai kaga ya ya yi ruku ya rike gangam kuma da dahin shi iya bautawa Allah ne da shi والله أعلم قال وفي رواية لمسلم إمام مسلم يا دوت رواية دبا حق المسلم على المسلم ست شن ياتي خمس كو nan guda shidda haƙƙin musulmi a kan musulmi ɗan uwanshi guda shidda ne idza laqiyahu fasallim idza laqitahu fasallim alai idan ka gamu da shi ka mai sallama kuma asali yaro shi yake farawa babbar sallama amma kuma bai ya hana in bai yi ba babba yawa karami wanda yake tahe shi yake wa mazamni sallama wanda yake saman shi yake wa dan kasa sallama amma kuma in bangare guda wanda ya kamata ya fara bai fara ba kai sai ka mishi mika hannu iya da kyau saboda hadisi ya tabbata manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce dan musulmi guda biyu suka ga suka yi juna sai zaman tun zunuban su ya sarai daga wannan hannun da suka bada a yaron sai ba da ashe fara yin sallama da in har sai suna kusa da juna wanda in kuma tahiya ne suke wanda ba sai an gamu ba shi kenan sai na'am na'am eh wannan babu kawai al'ada la'alla Allahu a'lam tunda ba wannan kawai an yi musafaha abinda aka sani ba da hannu rike hannu ko Allah ko saboda girmamawa ko mutum ya tallaba hannun shi ko abin da ya kama da haka na'am Eh, su daga hannu assalamu alaikum dole ba wai dole bane sai ka ba da hannu ka yi sallama abu ne biyu daban sallama daban ba da hannu daban na'am qala idza laqaitahu fasallim alayhi idan ka gamu da shi ka mai sallama wa idza da'aka fa'jibhu idan kuma ya gayyace ka ka karba mai wannan gayyata da sharuɗin da muka ambata wa idza tansahaka fansahu fansah lahu idan ya nemi ne ka mai nasiha ka mai abu don Allah to ka mai nasiha wane idan ka ga ina wani abu wanda baya da kyau tunatar da ni imin nasiha ka ce nan sai ka bai wannan nasiha kuma asalin nasiha shine ɗora mutum a bisa abin da ya zama to alkhairi ne ba shari domin na da alaka da kamar nau'i ne na ikhlasi abin da zaka yi zaka yi shi ne da zuciya ɗaya don Allah wa idza atasa fa hamidallah fa shammithu idan ya yi atishawa kuma ya ce alhamdulillah to sai ka ce yarhamukallah ya ce Allah godiya ta tabbata ga Allah kai kuma sai ka ce mai Allah ya rahamshe ka wa idza marida fa'uduhu idan yayi rishin lahiya ka ziyarce shi wa idza mata fatba'u idan kuma ya rasu ka bugawa shi anan me ya karu إذا استنصحك فانصح له شيني نشدة wanda ba ambata ba a wancan waccan ruwaya ta wanda Imam Bukhari da Muslim suka fitar da ita wa nabi Umara al-Bara bin Azib bin radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga Abi Umara al-Bara bin Azib dan Azib wanda da Allah ta kara tabbata a gare shi college أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ya umarce mu da abubuwa guda bakwai kuma ya hane mu game da aikata abubuwa guda bakwai na qala amarna bi iyadatil marid ya umarce mu sallallahu alaihi wasallama da ziyartar marar lahiya wattiba'il janaiz kuma kalkashin ziyartar marar lahiya akwai wani nau'i na dankon zumunci na al'umma dan uwanka iya cikin matsala ya san lalle ka kula da matsalar da kai da yake ciki haka a cikin al'amarin murna واتباع الجنائز da bin gawa abin ne ta wata shimitul atis da cewa wanda ya atishawa ya ce alhamdulillah ka ce rahamkallah wa ibrarul muksim da warware rantsuwa wanda ya rantsuwa mun gane ko mutum ne ya zo ya ce na rantse da Allah sai ka yi kaza to iya da kyau don kakkasa shi ka fara abin nan in mai yiwa ne kuma ba za ka shiga cikin wani yanayi ba ka yi shi na'am wa nasrul mazlum da nasartar da wanda aka zalunta wa ijabatu da'i da karba gayyata mai gayyata wa ifsha'is salam da daidaita sallama wa nahana an khawatim وتختم تختم بالذهب سياحة نيمو دسنيا khawatim shine dai khatum kin zobe na zinariya maza su sa zobe na zinariya wa an shurbi wa an shurbin bil fidda haka ya hane mu mu sha wani abin sha a cikin makayi na azurfa wa an mayathir al humr kuma haka nan game da abiban da ya zamanto makayi ne na giya نعم وعن وعن القصي هكذا يا hane mu ga tsime a cikin buta ko gora domin wannan dandanan abin ya ya ya garwaya ya zama kamar mai kira suna kamar giya wa an lubusul harir ya hane mu game da musanya tufa ta alharir wa istabrak da alhariri ne wancan alhariri ne wanda ya zama to mai dan kabir kabir wancan kuma mai tafshi ne sosai waddi bashi duka nau'i ne na alhari muttafaqun alaihi wa hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi a bil fidda shan wani abin sha da makayi na azurfa na wa fi riwayatin wa inshad ad-dalati fi as-sab'i fi as-sab'i al kuma a cikin wata riwaya ya zo a cikin bakwai na farkon sanarwa da bacewar wani abu a masallaci mutum wani abin shi ya tashi ya bace yi kwashi da kanshi na bada abu kaza abu kaza na ya bace cikin masallaci an ki wannan an hana na daga cikin abubuwan bakwai wanda aka aka yi hani a kansu قال بيان المياثر المثنات قبل الألف مثنات kenan wadda ɗaya biyu za a mata gabanin alif ƙablal alifi wa sa kenan tsakanin alif da sa mun gane ko musallasatun ba'daha kuma da ca sa sa'un wadda take da ɗiya uku musallasa wahiya jam'u mai sarat wahiya she'un yutakhadhu min haririn dan wani abu ne wanda ake rikon shi daga alhari shine a can humur ne ashe ba khamar ba humur kina abu ne wanda ake ɗaukar shi man wahiya she'un yutakhadhu min haririn يغشى قطنا أو غيره ويجعل في السرج وكور الع- وكور العبر عب- بعير يجلس يجلس عليه الراكب كنا وانا ابني وانا اكي ينشد الحرير كما سي اساقا wannan taka auduga a ciki kamar zira auduga kenan sake ne na alharir da abduga wuri guda aw gairuhu ko kuma wannan abin da ba auduga ba wa yuj'alu fi suraj sai a dora shi akan sirdi ko kuma sirdin raƙumi sirdi wannan na na doki ko kuma wannan na raƙumi wanda yake da abin nan guda biyu sanda wannan da tsaga guda biyu a gaba na'am yajlisu alaihi rakib wanda wanda yake kan mai hawa yake zamnawa a kan shi walƙasi bi fatih alƙafi wa kasar sin almuhmala mushaddada kenan za a wa ƙaf fataha kuma a wa sin kasra almuhmala wadda ba ta da diya sin ba shinun ba sinun mushaddada wadda take da ƙarfi wahiya thiyabun tunsaju min haririn وكتان مخلط مخط مختلطين وإنشاد الضالة تعريفها قال يقال كاو تفسير نقصي وانشم صادم na abin da ya shahi wannan duma ko wannan kuma ana nihin tufa ce wanda ake saƙa ta da alharir da wannan naka kittani garara wanda ake cuɗanya su wuri guda shi kuma in sha duddala ta'rifuha wanda yace abu kaza nau ya bace ka iya da kaza kaza launi kaza ko kama kaza ko kuma kudi adadi kaza da abin da ya kamata kina wannan anan wannan hadisi babu ya kare sai mu tashi insha Allah a darasi na gaba kan babu sutrul aurat muslimi wa nahyi anil isha'atiha li ghayri ad-darura abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta muna subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk